بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الهنين uku ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na saba'in da biyar shafi na ɗari da arba'in da hudu za mu tashi darasi na saba'in da shida shafi na ɗari da arba'in da hudu a wannan littafi mai albarka na amali da yau laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alaihi wanda yake magana akan rayuwar annabi alaihi salatu wassalam tsawon wato awa ashirin da hudu na kowane rana yadda annabi alaihi salatu wassalam yake tafi da rayuwarsa in ba manta ba mun tsaya daidai inda ma da yake babu nisbatu rajul ila man usira bihi min ummahati za mu tashi babu ma ja'a fi kunan nisa babu ne da zai bayani akan alkunya ta mata alkunya mun yi bayani akan alkunya ta maza a baya a cewa na abuwanci ko abuwa ne wannan da alkunya ce to mata ma ana yi musu وشيني ما ليتي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت شيخ مالكي ابن السني يتي مالك أبو يعلى شيخ صاحب المسند ya karantar da shi shi ma ya biyo daga malaminsa abu rabi'a az-zahrani shi ma daga shehin malaminsa hammad ibn zaidi shi ma ya ji daga malaminsa hisham ibn urwa shi kuma daga mahaifinsa urwa ibn abdullahi bin zubair shi kuma daga malamarsa aisha radiyallahu anha annaha qalat nana aisha tace ya rasulullah ya ma'aikin allah kullu nisa'ika lahunna kulan gairi duk matanka suna da alkunya amma ban da ni duka matanka suna da alkunya a cewa ummu salama ummu wanki a cewa ummu habiba ga gidan duk ummu kaza ana faɗa amma take ita ba ta ne to sai kane yace faktani bi bin ki abdullahi bin zubair to shirka ne alkunya da dan jiwa abdullahi dan zubair dan gidan asma'u asma'u binti abi bakr bin siddiq mace ne kamar maza da ake faɗa mace ce amma yadda ta bada tarbiyya na ku ta ba mu misalin ta anan asma'u yar sayyidina abubakar ya yace gurin nana aisha ta kuma yi shekaru masu yawa da kakkiyar mace da ana magana yadda take wa da tarbiyya tarbiyyar ta ce ta janyo ta dan ya zama da kakke jarumin da ce abdullahi ibn zubair lokacin da hajjaji ya zo ya kewaye makka yana ta tabarasa yana ta abubuwa iri iri har ya fara je goma jaujawa a wannan lokacin tana ta fara cin gefen ka'aba da wuta abdullahi bin zubair duk an tarwatsa amma yana sallah sallah nafila ya yi rukuni ko dagowa ne ba ko a jikin sa shi ga duwatsu ka iya cewa a tilari yana jira a gabansa amma bai kula su ba ci gaba da ibadarsa to bayan abubuwa sun yi tsauri da yawa wasu sun ma gudu sai gurgurin asma'u ta tsufa saboda haka ba ta jin daɗi tana kwance ya gaishe ita sai ya tsugunnu sai ta rungume tana rungume sai ta jiyo silke a gaban kirjinsa kaga saboda yanki kenan sai ta ce me zan ji haka ne haka sai ce ai ta ce ba kan gaskiya kake bane kan gaskiya ne ta ce in ka san ba kan gaskiya kake ba tintini ka gaya wa mutane gaskiya waɗanda ka ɗora a kan wannan turbar ya zanto sun ka nemi gafara Allah in kuma a kan gaskiya kake me yasa kake tsoron mutuwa sai dai cire tana gaya mace cewa ita ba ta yi tarbiyyar ta matsoraci ba illa ma san bai irin sa'a su bawa ne ku da yan daba guda hamsin ba za su zo tarwata unguwa ba ba zai yi ba mutum ɗari biyu yan daba hamsin a dubu ɗaya kai duk su gudu ba za su tarwata su wallahi ko bindigu ne a hannu su saboda haka lokacin da asma'u lokacin da hajjabi ya yanka abdullahi bin zubair yanka shi yanka rabu aka zo aka ce mata shiga ma aka yi mata ma aka kai mata rahoto cewa yi ai an kashe shi take to Allah ya yaje masa Allah ya ji kansa wasu ma suka ce gangan jikin aka kai ba kan ta taso ta wanki ta haɗa shi daga nan wata ran ma za ta fita tana fitowa sai ta ga an tsire kansa Hajjaji ya tsire kansa sama ta ce a'a kai ba Allah har yanzu baka sako bane ta wuce kawai sai ta biya ta inda za ta ta dawo eh shi ta wata ran da Hajjaji yake ka ya fa san sahabiya ya san yan sayyidina Abubakar da ya bige ce umma ina wani ta ce ka nemi umman ka ni ba uwar ka bace ai abin karfin hali irin wannan ka yanka wa mutum a kuma ka zo ka ce wani umma wani irin umma ke sam canji zalo to ita wannan asma'u ana bugawa tsakanin asma'u da nana ita cewa waye ya fi kyauta dukan suna da kyauta ita asma'u duk abin da ya zo hannunta za ta ba da shi instantly ana ba ta za ta yi kyauta ita kuma na na gaji ta tara in ya taru sai ta nemi mutum ɗaya ta bai in ya kuma taruwa ta kuma neman wani ta bai shi ne aka ce waye ku kyauta kamar yadda muka tattauna ranar kaga ko shakka babu ai ai ba haɗi Malam Muhammad da mai tattarawa da mai bayarwa kai tsaye waye fi kyauta. Na'am, mai bayarwa kai tsaye? Ai da ji safaranka. Ai da ji? Da ya samu ya bayar. To ai abin da malamai suke cewa inda ka samu ka bayar ne, dama ka dan ne bai ci gamba rai ba. Amma wanda ya taru ka tambayi masu kuɗi ka ne. Kuɗin da ya taru masu kuɗi sun fi rawa ai. saboda yana kuma taruwa kana kuma kaunarsa yawwa eh yana ƙara shiga ranka sai ya zama kawai shi ne yake sarrafa mutum ba sai kake sarrafa shi ba shi ne babban illa ai da ake ba ma masu kuɗi ai kaga alamun da ai ya yarda da muke magana kaga irin kuɗi ne sosai ya yarda da wannan da ya objective amma da ya yi magana daga baya sai kuma ya yarda saboda haka na na yi ta kuna na asma'u dukkan suna da kyauta amma gaskiya kuɗi ya tattaru kana ji ko in ya taru wani lokacin dubu ɗari yanzu kana jin cewa sai ke ɗan yace ma kana cire dubu ɗaya kai mata gidi haka zai gaya ma eh ya aida kuma alfakara ne yayi wa ya mura kuma bilfasha nan da nan zai fara gaya ma sai ka ga mutum dubu ɗari a aljiyonsa kai dubu bakwai ne aljiyonka ku yi tafiya amma ruwa ba zai iya siya ba kai da dubu bakwai kai za ta siya gyaɗa da shi yana son gyaɗar amma ba zai tuwa saboda tsarin nan tunani yake in ya taɓa wata kari kai kuma dubu bakwai kurkusar da za ka yi yanzu yanzu kana tunanin Allah zai kawo wata to suna da bambanci gaskiya to haka na na asma'u take to shine take cewa kullum ta yi kala hunna kunan gairi kana faftani bi ibn ki abdullahi bin zubair shi alkunya da sunan danki dan yayar ki kenan abdullahi dan zubair kuma abdullahi shi aka fara haifa a madina kun san lokacin da aka yi hijira aka koma madina ya tsara su ma ta koma tana da ciki su ce wuri ta karɓa surutu cewa sun da mun musu sihiri ba mu ga wanda ya zai haihu sun ce mu surutai iri iri wai haihuwa ma ba isa ba saboda Allah ya jarrabi musulmi yayin da aka koma madina aka yi hijira sai saboda canjin yanayi iskar da zazzabi wannan canjin yanayin da aka samu suna da zabi shi ne su rika cewa ai ba ya gaya musu sihirin ya kama to gaba da ya zance kankace ne wannan kasan tsegumi sai ya tsu har ya dawo maka cewa ai da suka koma can ma ba saboda rashin abinci ga rashin lafiya ga rama duk sun yi rama to shine da za a zo aikin hajji daidai saman dutse da wannan inda aka kewaye yanzu a harami aka yi daidai ai akwai dutse da ake iya hango daidai hajarar aswad daga nan saboda haka daidai nan sai suka taru kafaran ana so a ga irin ramar da musulmi suka yi shine annabi yake kowa ya fito da dantsansa na dama shine dalilin fito shi za na ga ba daga yin wanka a zuru lai ba ake zaruwa nan dawa ba sai an zo an yi da hudu da ka'aba kayi addu'a cewa Allah ka kara wannan daki na ka girma da ɗaukaka da kambama ita ce addu'ar ganin ka abada sannan ka girmama duk wanda ya zo nan da niyyar aikin haji ko umara bayan kai wannan addu'ar sai ka zaro hannunka na dama to anan ne kuma da ka je hadar azuwar starting point sai ka fara guda uku shauki uku hannu na waje daga nan ka mai da shi ka ci gaba haka shine dalili ya zama sunna annabi yace kuma kar mu tafi a hankali mu ma yi gudu ai man chemical energy ba zai iya motsa ba ne gudu ki gane cewa da karfin mu ga kwanji ga kuma gudu kin ga ana yi da cewa ku taba mu zamu rama shine ya zama sunna har yau da ne daga nan fakanatu da umma abdullahi daga rana ake ce mata umma abdullahi mahaifiyar abdullahi wani abdullahi abdullahi bin zubair domin mahaifiyarsa ce ta bangare daban to kaji alkunya abin da yasa ake cewa na aisha ummu abdullahi ke babu ma da fi kunan nisa babu da yazo yana magana akan alkunyan mata har yau ƙarin bayani ne ƙari ne akan na baya قال حدثني احمد بن المؤمل الناقد الناقد قال حدثنا عبد الله بن ايوب المخزومي قال حدثنا داوود بن المحير محبر لي بابا تقولي قال حدثنا محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت شيء مالم ابن السني yace malamin sa Ahmad bin Muhammad An-Naqid ya karanta da shi shi kuma ya biyo daga malamin sa Abdullahi bin Ayyub Al-Makhzumi shi kuma daga shehin malaminsa Dawud ibn al-Muhabbar shi kuma daga malaminsa Muhammad ibn Urwa dan uwan Hisham ibn Urwa kenan shi kuma daga mahaifinsa shine Zubair shi Urwa dan uwan dan uwan Abdullahi ne ibn Zubair akwai Urwa ibn Zubair akwai Abdullahi ibn Zubair عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا عائشة الله تعالى متى إداتتي نعم أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا na taɓa wa annabi alaihi salatu wa salamu wato bari shine sakadan ta taɓa ɗaukan juna biyu har sai bari fasammahu abdallah sai annabi ya sanya wa dan da aka yi bari suna abdullahi kusan su a boko ma a likitanci ai bari wajen kala shida ne kala kala ne hawa hawa to kaga wannan kamar ana so a ga ma barmi babba ne ya kai wato ya kai matsayin sa domin a fito in aka yi barin da bai kai wata hudu ba jinin cuta ake kiransa a fito ba a yi jibarinsa a zuwan yawwa ba a yi jibarinsa jinin cuta ne amma in ya kai wata hudu to za a ma hukunci irin na haihuwa to fakannani bi ummi abdullah na Aisha tace daga nan sai annabi ya ce mu alkunya da ummu abdullahi qala muhammad wani muhammad muhammad bin urwa ne walaysa fi namra'atin ismuha aisha yace ba wata mace a cikin mu in dai sunanta na in sunanta aisha kun san na da ake faɗa ai ba larabci bane asali fulatanci ne daga rana asma'u ne ba wuce ya ara sai a ce duk mai girma sai a ce mata na wanci na na asma'u ta nan mai sunan yake ara an gane ku na na asma'u eh fulatanci ne girmamawa ce ake wa asma'u yar cikin gidan dan bodiyo tunda malama ce ita ce mai zama a bayan labule in ka zo ɗaukan karatu gurin dan bodiyo tana bayan labulen nan in ka jawo abu ba daidai ba za ta taɓa kofa cewa ya yi kuskure wane mutum saboda haka su saboda haka shi Muhammad bin Urwa yake cewa babu mace a cikin mu mai suna Aisha ba ce sai mata alkunya da Ummu Abdullahi to amma ko wannan hadisin duk kutubun sita in ka duba babu shi shi sa wa daga kace hadisi ne fabricated maudu'i ba shi da na na ya ko wata wata ba ta bai ba shine zance mafi inganci ko wata wata ba ta bai ba wannan zance a kowane kwari shi sa abinda muke hakurkurtar da mata kenan wanda Allah bai ba wa haihuwa ba cewa kin san dai duniya ba wanda annabi ya fito irin Aisha to ba ta haihu ba an kan misali kenan yawa to ba ta haihu ba kuma ka san dai tana son ta haihu duk mace tana son ta ga ta haihu to ba ta haihu ba haka Allah ya ga damar barin babu muza mumaza hati rajul ikhwanahu babun da yake magana akan cewa mutum ya rike wa ƴan uwansa mumaza fata ta tashi barkwanci قال أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا عامر بن سيار قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال shi malam ya gurin sun ya ce malamin sa Hussein ibn Abdullahi al-Fattar ya karanta da shi shi kuma ya biyo daga malamin sa Amir ibn Sayyar shi kuma daga shehin malamin sa Abu Ma'shar shi kuma daga malamin sa Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi mun yi bayanin wannan a wani guri da ba saboda makwabtakarsa da makabarta shi za a ce jama al-maqburi wasu suka ce kuma saboda tsabar hakan kabarin ne amma makocin makabarta ne shi za a da suka ce tambayar da ake a ce jin ya halatta mutum ya gida a kusa da makabarta sai a ce wa ga sa'idul maqburi a kusa da makabarta kawai a cikin makabartar ne ka je ka kwakula mutane ka yi wannan bai halatta ba amma kusa da makabarta a yanzu makabarcin mu ba sun da cikin gari da an je kusa da su kawuna daga wata makabarta ce duk mafi yawancin su duk suna cikin gari kawai da mara za a ɗan yi katanga amma duk a gefen ko ina da gidaje to kai nan jikin makabartar kai ne almakaburi yayi yawwa ana bi hurairah radiyallahu anhu kan an karbo da gaba hurairah Allah ya kara masa yadda yake kunna sai muka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innaka tamzahu ma'ana kana yin kakaki tare da mu barkwanci tare da mu kala sai annabi ya ce ni la aqulu illa haqqan ina yi amma ku sani duk barkwancin da zan yi ba na faɗa ƙarya sai gaskiya ba yadda mutanen mutu comedy mutum ya ta ƙarya ya zauna kuma a ta dariya dan da za ka ji yanzu akwai wanda sun shahara da wannan masu babban dariya amma ƙarya ce to annabi yana kaka amma na gaskiya ai ka ga misalai da yawa yanzu can da muka wuce satin da ya wuce hadisin da muka ce za mu duba gare da ya aba mu yau ma fa'alan nugayr ai ka kaci ne ko kuma da tijuwa da ta shigo gurin annabi alaihi salatu wassalam annabi ya mata barkon da tijuwa sosai shekara tamanin da wani abu sai take cewa annabi ya roƙa mata ta shiga aljanna sai annabi ya ce ina ai tsofaffi ba za su shiga aljanna ba sai ta fita tana kuka da annabi ya ga damuwar da ta shige shi kai ku kira ta ku gaya mata ai abin da ake nufi da tsofaffi ba za su shiga aljanna ba ko kin mutu kina tsohuwa sai Allah ya mai da ki budurwa za ki shiga aljanna inna in sha'ana hunna in sha'a fa ja'alna hunna auruban asraba to wannan kuma sai ta riga dariya an kwantar mata da hankali to shi ne an ce kaga ya annabi gaskiya ya faɗa tsoho ba zai shiga aljanna ba tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba amma ta tashi ne dole hankalin ta zai tsaye tunda ba ta san ina ka dusa ba wani ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya rasulullah a ɗora ni akan abun hawa ni ma zan fita yaki ko za a yi tafiyar nan da ni sai annabi ya ce za mu ɗora ka akan ɗan taguwa eh shi ma sai hankalin sai kai in ji ya rasulullah a ranka bai za a bani sai dan taguwa shi ma da annabi ya ga ya damu sai ya ce to wato wa hal tamidul ibn illa nauqa yace yace wato duk wani rakumi da ka gani wato ce ta haife shi ba taguwa ba ce duk girman sa dan taguwa ne sai shi ma kuma sai ya dariya wani ya zo annabi alaihi salatu wasallam ya ce ka ganki nan ma abokin kulluwa guda biyu ya zal uzunai ya kai ma abokin sai ki ga damuwa shi ma ka san yanzu ko yaro ka kalla ka ce yanzu a irin abin da ake yi da mutum zai wuce da a ce malam kayan ka ta gaba tana mutu ta bayan tana mutu ta gaba ya mutum sai ya duba ba shi ne kakaci a yi gaskiya ka gaya mana ai ta baya tana bin ta gaba shi ne kaka shi eh amma ba yanzu mutum ya rubuce ka ba kariya ba yanzu ne yanzu matasan in ce dai ka aika ka in ka zo kana neman kwatanci cikin dama sai a mai da kai nan gaba za a yi da kai wai shi wannan wai wai kakaci wannan iskanci ne ba kakaci kuma akwai alhaki mai yawa su wannan shi ne kakaci annabi alaihi salatu wasallam yana yi kaga amma na gaskiya annabi ya biyo shi ya biyo wani ta baya ya zo ya rungu musu bai san waye bai irin rufa idan na haka can da yake yi ya gine ce wa zai sai ba wannan bai arha wa zai sai ba wannan bai arha to dama maula ne sai ke cewa waye zai biye mu jiki ai ba mu biya ta yace ga ni ba ke kyawa ba ba wani abu da na kore da shi ga kaza ga kaza sai annabi ya dariya yace kuma mai tsada ne kai a gurin Allah sai irka dariya to wannan shine takaki ko wanne kake wani ce wani mayan sallah ya rika jin haushi wannan ayyabo ne ba mayan kuɗi aka ce ba mayan sallah to wannan shine kakaci bari mu ji wannan to kaga in la aqulu illa haqqa ba na faɗa kowai in ba gaskiya ba annabi yana kakaci yau yaro matsa daga nan da kunnuwan ka guda biyu yayi babu mu ma za hatis sibiyan babu da yake magana akan yin kakaci da ƙananan yara kakaci da ƙananan yara قال حدثنا احمد بن عمير قال حدثنا احمد بن الوزير ابن الحكم قال حدثنا هارون بن محمد قال حدثنا ابن لهيع عن عمارة ابن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني yace Ahmad bin Umair ya karantar da shi shi kuma ya biyo daga malaminsa Ahmad bin Wazir ibn al-Hakam shi kuma daga cikin malaminsa Harun bin Muhammad shi kuma daga malaminsa ibn Lahiya Abdullah bin Lahiya shine illar isnadi shi kuma daga malaminsa Umar bin Jaziya shi kuma daga cikin malaminsa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha shi kuma daga malaminsa Anas dan Malik radiyallahu anhu kan yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min afkahin nas annabi ya kasance mafi kakaci mafi wasa da mutane ma sabihi tare da kananan yara kaga magana haka take amma isnadin ba shi da kyau amma magana haka take annabi yana wasa da kananan yara bari mu biya wannan sai mu kawo wasu daga cikin shirin da muka karanta kan muka ce za mu karanta babu kaifa mu ma za hatu sidiyan babu da yake magana akan yaya za ka yi mu ma za ka tashi barkwanci da ƙananan yara ala kamar na abu ya ala ala dasana ishaq ibn abi isra'il قال حدثنا شريك عن عاصم الاحول عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني yace malamin sa Abu Ya'la sahibul Musnad ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa um Ishaq ibn Abi Isra'il shi kuma daga cikin malamin sa Sharik shi kuma daga malamin sa Asim al-Ahwal shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu kan yace annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa ya zal uzunai ya kai wa abokin kunnuwa biyu shine misalin tsadi da muka yi ya ta taba kullun ya ga duniya kuwa to annabi ya ga ya anas dan malik babu muda'abatu muda'abatu sibiyan babin da yake magana akan yin wasa da ƙananan yara bambancin mu mazaha da muda'aba shine shi wannan da baki kawai za ka yi amma mu da ba za a wata ile ya zo da gudu ka daga shi sama ka yi wasa da ka riko shi ta nan ka ja masa kunne kai shi ne mu da ba shi ne wasa da jiki ne wata ile ya biyo ta bayan ka yi riko ma ba kamar sani ba ya riko ma hannu ya ja kafa duk wannan shi ne mu da ba na akwai hadisin da ya nuna imamul bazzar in ban manta ba ya kawo da wata rana annabi ya tara wasu yara su uku yake mi tsira da ku ƙananan yara irin wannan kana ta rage ka gane su wuce ka dan yawa ita da ya aje ba ka da gudu annabi yana yi da ƙananan yara ku bari mu biya hadisin قال أخبرنا أبو يحيى التاجي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا معاويه بن عبد مدرس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني yake malamin sa ya haya sadi ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Bashar shi kuma da sai malamin sa Ja'far bin Aun shi kuma daga malamin sa Muawiya bin Abdul Muzarri shi kuma daga mahaifinsa المجرد din shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kale yace basurat aynaya hatani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wayannan idanun na guda biyu sun ga manzo jira da annabi Allah ya tabbata gare shi ya nuna idanun yace idanun nan guda biyu sun ga annabi alaihi salatu wasallam menene suka yi sisi huwa akhidun bi yadil hasan aw al-husayn ya rubo al-hasan ko husayn shakkar rawi ya wuce hasan ko Hussein ɗaya daga cikin su ya ruko shi wa huwa ya kuli yana cewa tarasa aina baka tarasa hau shine tarasa aina baka da idanun ka ɗan fuci fuci annabi yana gaya mana haka hau fa wada al-gulam qadamuhu ala sadri nabi sai annabi alaihi salatu wassalam yace a sai suka ce wato sai yaron alhassan ko hussein sai ya tsora daga rigarsa akan kirjin annabi alaihi salatu wassalam kun gane irin wannan yanayin ka rike yaro haka sai ya sa kafarsa daga kasar kafarka tun daga kasa ya ta towa har ya zo sama irin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta takowa har sai ya zo ma kirji ko sama ka tsagali to annabi ya yana wa alhassan da hussein kaga nan taraka au aina baka da idanun da yan kuji kuji shi ne dai ai kaga dai wato idanun da yana kani za ka yi ta tunanin ka ga hakan ku suke فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول اللهم اني احبه الله انا سر الحسن انا سر حسين فاحبه الله ففيه to bari in kawo wancan wasu fawaid da muka ce a bawa mai ma fa'alan da kai bari mu taba wasu daga ya ga a mujallabi na goma ya kawo hadisin yake kitabul adab mujallabi na goma da ya guji asalin yadda hadisin yake hadisin abu tayya ne daga anas dan malik yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam hasaran nas khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu abu umayr anas ne yake ba da wannan labarin yace annabi ya kasance mai kyawawan tabi'u mafi kyawun mutane ɗabi'a yace ina da dan uwana da ake ce da shi abu umayr yace yayi aka kawo shi gidanmu yayi an kawo shi shi ne faɗin an kawo shi yayi wa kana idza da'a kana sallallahu alaihi wasallam ya aba umayr kuma annabi ya zo gidan mu sai ce ya kai abu umayr ba fa alal nagairi lugarun kana yana abu bi fa rubbama hadara sala wa huwa baitina fa ya'muru wato fa ya'muru bil bisan mun faɗi dalilin yana da dan biyu idan annaba ne za su zama da yanzu gidan zai yi sallah da lokacin da ya shigo zai ce wai da juma ko tabarma sai yi sallah walaha ko nafila a cikin gidan albarka mai yawa za ta sauka kenan to idan annabi ya yi wannan sallah raka a biyu in ya ga abu umar zai ce ya ba umar domin ya saba ganin sa kullun da dan jininsa da ya zo ran nan sai aka ce mar ai ita ina dan tsuntsun ka ne yace ai ya mutu ya shiga ya yi shaguni sai annabi ya kalle shi sai a ba umar ba ba anan nugero ya kai baban abu umar me ya samu ai jerin ka ne kullun sai annabi ya fito kana da wannan biyu kullun ya ba umar ba ba anan nugero to saboda haka sai ya ce fa ya amur bil bisali alladhi tatahu fa yusnas wa yunza sai za a kawo shimfiɗa wanda ma take zama a kanta ko kwanciya sai a gyara gurin da za a ci yawancin shimfiɗa ta sannan a ɗan yayyafa ruwa abin da yadda ake yi kawai in kana kwanto a kan abu sai a ɗan yayyafa ruwa to sai a ɗan yayyafa ruwa a kai sun mai kumu wa na kumu kalfahu ana tsammanin da sai annabi ya miƙe sallah ba ma kyale shi sai mu bi shi yi sallah a bayansa wani hadisin bukari ya kawo hadisi mai lamba ta dubu biyar da ɗari takwas da musulun ya kawo hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari da to bari ku ji wasu abubuwa da ya fitar a ya ce abu na farko da za mu koya na ɗaya yake babu ta'annu ilmaji kun ga na mun fitar da uku da kyar ku an fitar da guda uku da kyar a ƙarƙashin wannan hadisin wanda ya ba da wato aka kawo to bari ku ji kusan guda nawa yanzu malam ya kawo shi ne imamu jabi ya fitar da guda saba'in da wani abu na farko ya ce a hadisin nan zamu koyi an so mutum ya rika bin abubuwa sannu sannu ɗaya kenan na biyu ziyaratul ikhwan hadisin ya kwadaitar da mu karka kai ziyara ga ƴan uwanka kun ga annabi ziyara yake kai musu yawwa biyu na uku jawabin ziyaratar rajulin lil mar'a al ajnabiyya ya halatta a je mutum ya kai wa matar da take ajnabiya ziyara idan lam takun shabba idan ba matajiya ba ce da tijuwa yanzu babar abokinka ko kaka ai ba wani ba kawai in ya ji labari ka je ka gaishe ta ba daɗi zai yawwa gaida a je a gaida da tijai ba buƙatar wannan tunda ba matajiya ba ce an wace ne yanzu kawai ka je ka ce ka zo mata ziyara wannan wani abu ne daban yawwa na hudu tafsirin imamu ba'du ra'iya bi ziyara jagoran shugaba zai iya ware wasu mutane ya kai musu ziyara a ji ba sai ya kai wa kowa ba a ce yanzu gwamna sai ya je gidan kowa a Kano ba zai yi ba ko sarki sai ya je gidan kowa ba zai yi ba na biyar mukhalafatu ba'du ra'iya duna ba'du kai mu'amala da wasu daga cikin wanda kake jagoranta banda wasu shi ma wannan hadisin ya nuna haka na shi da makiyul hakim wa adawu a shi jagora zai iya fita shi kadai ya tafiyar sa kaga annabi ne za su yi banda namu ko yawwa annabi shi kadai ya fita shi ba wanda ya bi ba wani security da escort na bakwai ana kasarata ziyara la tanqusul mawadda yawan ziyara barka rage kauna yawan ziyara sai dai in kaje in kaje rukwacin kake to sai a gaji da kai na takwas da annabi yake cewa zo jibban kazzat hubban akwai hadisin da daibi ne ma yake cewa ya kawo a cikin aljami jami'in sagir cewa ka rika kai ziyara lokaci bayan lokaci sai kaunarka ta karu a idan mutane shi ma ya danganta da suwaye kawai na tara annan nahaya an kasarati mukhaladatin nas maqsusun biman yaktal fitna ayu darar hali da ake yi dangane da wanda wato yawaita mu'amala da mutane ta kuduwa cikin mutane ya ke banta ne ga wanda yake tsoron fitina idan haduwa da kai da su za ta jefa ka wata matsala sai ka daina na goma mashru'iyyatul musafaha وتخصيص ذلك بالرجل دون المرأة شرعا تا gaisuwa ta hannu in da kuma keɓance haka ga maza banda mata maza a junansu mata a junansu za su musafa na sha daya annan ladhi zikira fi sifati sallallahu alaihi wasallam annahu kana shatna al-kafai abinda aka sifaita cewa annabi yana da taushin tafin hannu gaba annabi annabi alaihi salatu wasalam ya bu bayan zo mu lauki ko ka san ji wani wani wani jaki in kuka gaisa ya da hannunka da lauki in ya jiji da tauri ji ya kada barbar zai ce ya yau idan ya ji hannunka lauki kuma zai ce ya jin daɗi to ka ga yanzu an san aikin ka gaba ɗaya ne abin da ne ai ka ga ba bai fassara ka daidai ba eh shi kuma tsaye da yanki ke inda kuka gaisa ya ji hannun da lauki sai ce ya jin daɗi ni ya ji shi ka da barbar zai ce ya yau ai ba zai yau an ba wulakanci yake nufi ba ka kaji sannan yawwa sai na sha biyu istibaru salatin zahir fi baitul muzawwir an so ka rika wato yin idan ka kawo mutane ziyara gidansu ka yi sallah sallah ko da ta nafila ko da wala haji shi ne ma da yake lafiya ma musamman ma in kana zahiru ne man yuta baraku bihi wanda zai kawo ziyara wanda ake neman albarkar sani na sha uku jawabin salati ala hasi ya halatta a yi sallah akan tabarma ko shimfiɗa na sha hudu na'am sai ma da yace na sha hudu annal ashiya ala yaqini tsahara eh asali duk kowane abu yana kan asalin sa na sarki ne kawai kada ka da ka a kawo ma tabarman mutane ka ce ko ni an yi fitsari a kaya kawai kai in dai aka kawo ma da tuma ko wani abin sallah kai a gurin ka kawai mai sarki ne tunda ko an yi fitsari ba gani ba ba ruwanka idan ya bayyana a jiki yau asali asalin tushensa mai sarki ne kawai ba ruwanka da kwakula yanzu da za ka gama sallar bayan ka tafi wani ya ma waya ce da duman nan da kai sallah kan gaba da fitsari a kai ka ci bilis ku ku wanke to sai ka gaya musu ku daure ku wanke saboda yan gaba yawwa ya ci bilis ko ai kamar wanda wata ce wani ce ne ba kunta sai sallah a gida ba bayan ta dawo wa ke gari ma ka ce wata waje ko sallar da kika yi a bayan mace ka kalla sai kira wani su tumi za ki mutu ai sallar ki ta yi ai sallah in ka kalla gaiwa da kibla kana cikin yi ne kake gyara in kana yi haka suka gani zai zo to da kan sun ganci suka ce suka gyale shi suka yi yawwa saboda kewa ki da wani lokaci kin kalli gaiwa da kibla kin yi sallah ta yi in kina sallar suka gani wanda ya baba nan ne gabas ba sai a gaya miki gabas sai ki jiyo in kin yi rasa uku ki ƙara da ɗayan ki tayi a kyale ki a kuma yi ba ta yi ba ki shi ne abin da muke faɗa kaga Allah ya sa da ya yi da ku bai kai ku masjid shi ba da ta yi kun yi sallah da ta da biyu yawa da haka saboda tsawon shigantaka sai ya kai mutane ba su rike da gani kuma duk da in suka gani suna hada wai mutanen mu wai zai mutum ya juya ya kalli yamma ya sallah raka a yi da kuma kai kai kai aka sauka wa aya shi ba zai rike da gani gun yawon bude ido ne ba ba ma ya cikin gurin maza ba ya ciki kawai ne a ka je musamman sabon zuwa ka kyale je in yana da alwala lokacin sallah ne ya shiga ko ko ko ko kuma a ce yi shiga masallaci to rayuwar masjid ta kama shi shikenan in kuma bai da alwala ya kallo ya ce ya dai zo masjidin su wala tai a nan masallacin annabi ya kalli alƙibla ji shikenan ba kuma ba wani lada da aka ware aka ce in ka je za a baka a gidan ba malama ba a gidan zuwa in sallah ne a da bambanci annabi ya je gidan zu ne ai da bambanci haka a babu kawai juyawa za mutum zai shi ma zai hasa ido nan dai ba yamma ba ce kawai kalli yamma ne sallah babu wani abu kawai nan da ya nuna ma nan ce alkibla amma tunda ka ga nan aka kalla ai da kan ake kallo to shi da kawai ma'aunin su eh da kan ake kallo in suka zo kawai sai mutum ya juya ya kalli nan saboda ai da asali nan annabi yake kallo asali baitul maqdis wata goma sha shida aka yi ana kallon baitul maqdis to daga nan Allah ya saukar da hayoyi suna cikin sallah kuma aka juya in ka ji dalili su kuma yanzu ba mutum yana cikin sallah ma zai juya ba din yi zai iya kalli nan yayi sallah ba zai iya kalli nan yayi a to ita wata ka zama sallama kai sai na na dindin ne to saboda mutanen mu suka rushe suka gyara shi wane mutum wane mutum in dole dama za su cire saboda mutanen mu kuma mutum zai ji a haka kawai ko ina gaya wa wasu wani ana cikin mota ya ce wani yanki ne wani an kai su rijiyar da zoben sai na wasu manya bana ya riki ne wani karjima a motar nan sai an kai su wani kaza billahi lazi kaza kaza ta wai sai an kai mutane shi direban bai wayar ba ma ya jin me yake faɗa daɗin da kenan shi ya tsasu wucinsa ba ya jin me yake faɗa to za ka ta ganin wannan abubuwan iri to bayan nan sai na na gaba na sha hudu annal ajiya na'am shine wannan sai na sha biyar annal ikhtiyara lil musalli an yaquma ala arwahil ahwal wa amkaniha khilafan liman istahabba min al-mushaddidin fil ibada an yaquma ala ajhadiha kaga mun nan malai yace zabi ne ga wanda zai sallah wato ya tsaya ya tsaya wato a gurin da ya ga kawai ya fi mata gurin sallar ko kan tabarmar inda ya ga ya fi mata ba wani guri specific da aka ware a ce an kawo da duma sai dai ka je karshen ta ko tsakiya ko baya babu kawai ka zaɓu da duma aka kawo ma in ka ga dama ma za ka ce ba ka bukata a kasa za ka ballantana wani ya zo ma ta shi ya ce sai ka yi kaza kaza kaza na sha biyar جواز حمل العالم علمه إلى من يستفيد منه يستفيده منه يا هلكا يا هلكا واتو mai ilimi ya ɗauki iliminsa zuwa ga wanda yake neman ilimi wani yana neman wata fa'ida ka je ka sanafi ya halatta na sha bakwai fadilatu li'ali abi talha wa li baitihi falala ‘ya'yan abu ɗalha domin shi ne ya mutum in musulai yawwa falalarsu da kuma falalar gidan me yasa isa na dubai su yi ƙiblatin domin a gidansu ma an zama da ƙibla da annabi yake zuwa ya kalla ya kalla na sha takwas jawazul mumazaha ya halatta a yi kakaki na sha tara jawazul takririn niza ya halatta a maimaita kakaki ka ga yaro ka gaya mai yau goban ka gaishe ka kuma faɗa kai ta mai mintawa na akirin annabu ma za ta sabi lani lam yumayyiz ja'iza aqulu dhikr ala anna ba'dhum wato mumaza ta sabi ya to yana nuna kakajin ma da ƙananan yara shine na akirin na akirin da ɗaya da kirin ziyaratul mamjur ma'ahu maimaita ziyarar wanda kake yi wa kakaki a cikin da biyu tarku takabburi wacce rafa barin girman kai da jiji da kai yayin da mutum yake tafiya a hanya don yana tunani yana da wani matsayi na ashirin da biyu annan nabi wa da fi sifatul munafiq annan sirrahu yukhalifu alaniyatahu in sura alama ta munafiki wato sirrin da ya sha bamban da abin da zai ga baya baya ma a baki ya saba da abin da yake cikin zuciyarsa sai ma ne yake nan jirin da uku alhukumu alama ya zaharu ma ya zaharu min al'amarat fil wajihi min hujirin aw ghairi zaka hukunci ne dangane da abin da ya bayyana na daga alamomi a fuskar mutum na damuwa ko farin ciki. A kirin da hudu, jawabin istidlali bil ayn ala hali sahibiha. Idan tadalla sallallahu alaihi wasallam إذا استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامل حتى أخبر بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه هكذا جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها يا halatta halattin wato ka kalli yanayin da mutum yake ciki ka ga ka iya gane cewa yana cikin damuwa ko farin ciki me yasa annabi ya gane damuwar Abu Umayr a fuskar sa ne domin ya gani cikin damuwa sai yake ba masa me yasa mu yaran nan ka je gidan mutane yanzu ka ga wani yaro ya koma gefe yayi abu ka ce me yasa ne shi ai wai za an yi kaza ya ji ne ma da ya kawo wannan shi ma yake za a iya ganowa ikirin da biyar a talatuhu bisiddiq sajiran ka tsawo kabiran ko bisiddiq kyautatawa wanda yake kake tare da shi babba ne ko karami a kyautata masa sannan na ashirin da shida wasu halu ala halin siddiq kuma ya halatta ka tambayi ya mutum yake ciki shi ne matsalar da muke faɗa yanzu za ka iya zuwa kuna tare da mutum abokinka shekara da shekaru amma baka sani wayo kamar da wani yanzu da kali ne yace min ya dade a ya dade ba shi da aiki yace amma lokacin wata rana zai tafi lokacin da ya samu aiki abokin sa yace wanda suke tare ko da yanzu yace masa wai dama ba ka aiki ya zo zai tafi yace in dama ba ka aiki to kaga ba a san mu'amala irin wannan shi sa za ka ga wani kuna tare saboda yana sa riga da wando ya fito kawai yana cikin damuwa ba shi da abun hannu amma ba ka taɓa taimakonsa ba saboda ɗabi'ar musamman ba hausa ya fito sai ka roƙi kana tare da mutum yanzu yana lakcar ai yajin aiki na shekara guda kai wanda irin mutum ne da ba za ka gane cewa ina yake samun abin da zai ci shi da 'ya'yansa nawa ne nauke kuma aka ce ai ne abala ta wuce wannan abala ta akilun kai a kan kanka za ka gano cewa wani zai yanzu tunda aka yi wannan sai na bawa shi misali na ce to sai na ba shi misali na ce akwai bawa Allah da lecturer ne lecturer ne lokacin da aka yi corona sun yi wani yajin aiki kuma tare muke harkokin karatuttuka wanda aka yi wata takwas din nan na roku ne ce ko shekara ɗaya ne wata tara ko shi kawai a wanda muke tare sai muka ce akwai matsala ba wani ba kuma yana da yaya dan shi duk ba ma ya girme mu akwai matsala ba kaza kaza haka dan haɗa wani abu da bin shaka kara ya karya ba haka wayar yanzu ya zama biloniya ne yanzu sai waye wannan abun har yau ya kasa manta shi saboda wannan watannin yake wallahi tallahi ba shi da komai yanzu idan za mu tafi wani lokacin za mu tafi harkar rasilis ko da'awa to mai ba da lajin siya shi ne mai ba da lajin siya na tafiya don guri yanzu za a je guri inda tafiya za a yi rasilis a kama da rigar da ɗari biyar ba zai biya saboda an fita daga wannan abun harkar gaba ɗaya ya ma koma wani abun yanzu Allah ya buɗa masa to mutum baya manta alkhairi irin wannan kuma dukkan kantar sa yanzu akwai wanda ake faɗa yana faɗa da bakinsa lokacin da ya gobara wani bawa Allah ya biyo kamar dubu goma ya kuɗi da ya samu matsala wannan gobara wanda ya kama dubu goma nan kuma yana cikin masinjoji ne ba har yau ya kasa mata to shi za a wannan gabar nake so in ƙara tunin wannan za ku ga na ɗanyi wannan rubutu a social media a feji na cewa wannan kwanakin da a mutane sun san alkhairinsa da ba azumi kaɗai za su yi ba kun ga wannan da aka yi ta kwaɗai jarwa azumi a cikin watan ramadan cewa a oho kai kai shi ko a jikinsa saboda haka a siyar a yi kyauta a yi sadaka da al'umman ba za ta fahimci wannan alkhairin wallahi Allah mara bi ki ne in kun lura ba mutane yanzu kowa da yawan mutane ba su daina duk abin da suke ba na ke gantaka kawai wasu abin da suka ɗauka ba su yi azumi kawai ba kuma haka ake so ba so ake wannan alkhairan da muke yi da azumi na yin tsoko da ruwa da ɗan kuɗi ka turawa ne ka ba wa ne su ake ko a yi yanzu domin annabi cewa ma min ayyami ba wasu kwanaki har na ramadan din da a rere na ramadan suka goyi nan kwana goma ba amma yi wallahi ba ka sama da ba ka da sama da wannan duk wani abu da za ka yi sai Allah ya ninka ma to da al'umma ba za ta gane a wannan kwanakin kai alkhairai masu yawa fiye da yadda kai a Ramadan da za mu ga alkhairi da yawa in ya so sai ka hada da azumi domin azumi da kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kai kadai za ki amfani kai kadai ibada ce kasira amma kyauta ciyarwa taimakon mutane wannan ibada ce muta'addiya ita kuma za ta shafi mutane kuma Allah yake fi so kenan mutum da yake ce yi zahaba ahli tusul bil wujub kai azumi kuma kai yi wannan alkhairan to duk ka cinye alkhairan duka wanda yayi wannan to ya fi kowa cinyewa amma idan mutum ɗaya zai yi to gwari ya zaɓi wanda wani zai amfana amma na ku ga wanda yake karya bai hira ba a wannan kwanaki goma wanda yake shi ne karzawi yake ba da wani misali yake cewa yadda fa wannan kwanaki suke kamar yadda yake haramun ne mutum ya je gaban harami ya kunna bluetooth to haka haramun ne buɗe wayarsa a wayannan kwanakin ya kalli ba za saboda girman kwanakin mutane ne na ruwan su ba da wannan duk ba wannan ake kallo ba kawai jibu yake azumi tara amma ya ci gaba da bude wayan sa yana yana kallon bulufin to ya kamata mu canja akalan mutum mu wato mu kalli wannan da kyau alkai ina ma al'umma ba za ta dawo irin yadda ake raba gero da azumi ko suka yi a ce a wayannan kwanaki al'umma ba za ta yi wannan ina ma wallahi da an siri baggace al'umma ta dawo kan wannan a wayannan kwanakin a matsaloli da muke ciki na garuruwa suna cikin matsalolin ke da nafas kano tana cikin matsalolin daba mu ga ya Allah zai da mu lallai ya kamata gaskiya mu koyi wannan wayannan kwanakin yanzu da saura yau uku ga wata ko hudu ko yau uku ga watan zulhijja muna da ragowar kwana bakwai da za mu iya yin abubuwa na alkhairi ka tawa zuciyarka kawai cewa ko dubu biyar ce za ka raba ko goma a wannan kwanakin alkhairin yana da yawa kwarai da gaske saboda haka ya kamata mu lura da kyau dan na ga ana nema a ɗau muhimmu ne a bar a hammu ya kamata gaskiya al'ummar mu ta faɗaka kuma abin da ni nake ta jan hankalin iyayen mu malamin kenan a jan hankalin al'umma akan wannan huwa al-aham Allah ya dace da mu shi za nake gayawa Allah ga rubutun da ne nace idan mutum mai wayo ne kamar karantarwa duk karantarwa da kai a kwana har wahalar da kai a azumi ba ta kai ta kwana goma nan ba wallahi al-azim ومنتوى ما من أيام العمل الصالح أحب إن كان جل على ذلك إلى الله من هذه الأيام إيه أحب في سيدة المفاضلة تو ده هذا ba wasu kwanaki yini da Allah ya fito shi ta mai karantarwa zai ƙara himma yanzu ne ba za ka ƙara saurin zagirin kwana goma nan ka yi abin da baka taɓa ba haka ake yi kar ka bari shi zai baka dama ko koma ka lambuɗi muna da dai kwana bakwai har yanzu Allah madaukakin sarki ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya zai mana wayannan kwanaki masu albarka Allah ya yarda mu bi a cikin su Allah madaukakin sarki da alƙairan da suke cikin kwanakin Allah ka haɗa mu da su muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa mu ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka musu yi mana ta lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da maɗauka Allah ya zaka zaunar da kasar mu lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah ka maganta mana su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin da maɗauka Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu da kannan mu Allah ka shirya mana su Allah ka yi su albarka a cikin rayuwar su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin su Allah madaukakin sarki masu neman aiki da jarrabawa da sana'a da kasuwanci Allah ka agaza mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين